salati goma ga annabi إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ ادري لنا بهذا المعفر وسائل بأس تأتي لنا في الزفر قال شنكراتين بن جيا أو الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم الله يا أيها أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم أتجن وانا رانا ياتيك تجية الكلبي wato sahabin nan mai suna tijiyar kalbi zai zama musulman ga musulunta a yau yana mai miƙa wuya wa kana tijiyatu tijiyar kalbi ya kasance fa'ala af'alan ya aikata ayyuka kabihatan munana a jahiliya wa sahabatu ya karahu lahu labarin sa ya kai ko ana da ko ana da haka sahabbai ma sun kasance suna kin ai magana a cikin kafiran ma to kuma sai gashi Allah ya yi annabi wahayi cewa tijiyar kalbi wato zai zo ya musulunta to falan ma hana waqtu dukulihi yayin da lokacin shigarsa cikin musulunci yayi sai ya zo annabi wan nabiyyu fi mala'in annabi yana cikin jama'a min ashabi daga sahabbansa fala adiyatu sai ga adiyatu nan ya tsin kayo fakari al mustafa sallallahu alaihi wasallam sai annabi mustafa sai ya ki ayi wajibuhu sassahabai su fuskanci diyatul kalbi da wata magana bi ma la yaliku da abin da bai dace da shi ba fayar su tuka irahu sai su toshe tunanin sama'alin islamu ga musulunci ya ji haushi ma yakin musulunta gaba daya wala ya yi ko an yi amura wani bishe shi kuma annabi zai so ce ka ai kaza ka fi kaza ka fi kaza ya zama to kuma shi ana su to sanan ma da kala diriyatu to diriyatu yana shigowa mazaunin annabi a kaza sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya daure da abu mayafinsa mayafinsa da yake yafa a bayansa wanda sharahu ya shimfiɗa wa diriyatu ya ce zo ka zauna diriyatu wa qala diriyatu yace da diyatul kalbi ijlis su na zo ka zauna a nan wajen ba a to kaga an gaza annabi ya kira ma shi ma ai kowa ya sha jinin jikin sa to ba ta sai duyati ya zo wadawar rida'a ya nade mayafin ya zo ya dauke mayafin annabi zanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nannade shi faka zilahu ya sumbanci zanin girmama zanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata alahu ya sanya zanin manzon Allah ala kalbi ya abu sa zuciyarsa wa qala yace ma akrama hadhihi al akhlaqa mamaki abin da ya girma wannan ɗabi'a ta ya Rasulallah ga ni yanzu na wurin musulunta ma ba musulunta ba amma yadda ka girmama ni ka ɗau mayafinka mai girma ka shimfiɗa mu wanda nasa sai zauna a ƙaƙas ala sai ce allilin islama sanata ni musulunci ya Rasulallah Allahun Rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yake da shi kul ashhadu an la ilaha illallah kace na shaida ba wani ubangiji sai Allah wa anna muhammadar rasulullah annabi muhammadu kuma ma'aikin Allah ne fara daga bi shahada tayi shi ke nan sai bi ya tsirkali ya faɗi wa'annan shaidoji guda biyu wasare kuma ya ta kuka ya ta kuka buka a shadidan kuma kuka mai tsanani dama su wato sahabbai idan sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskiyar zuciya da sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi ke nan a ranar za su shiga islama din a ranar za su shiga imani din a ranar za su shiga iskari din sai ga kuka ya kama su abu kamar na jazama saboda fatahi ya samu a gare su sai kenan an rabu Mustafa sai annabi Mustafa yake da duyatul kalbi ma yurkika ne yake son kuka ba da ma kunta kabira bayan da kana kafiri wa hadaka Allahu lil islam Allah ya shigar da kai a zuwa musulunci ai mun na za kai ala ana ba alfu shay'a nake ai na aikata wani abu ne bil jahiliyyah a jahiliya ma azunnu ba na wato anna Allah ubangiji ya gafiru zai gafarta mu shi yake sa ni kuka sa'alahu Mustafa sai annabi Mustafa ya tambayi duyatul kalbi me ya ka aikata fa ajaba sai amsa masa qalahu yace da shi ana kuntu min al-arabi ni ina daga cikin larabawa allazina yakrahuna albanata wanda suke kin ya'ya mata wa razaqanillahu sab'ina dinkan Allah azurta ni ya'ya mata 70 wa qataltuhunna na kashe su gaba daya an akiri hinna irin an haifi macen binne irin sai da na binne 70 da hannuna an akiri hinna da har zuwa ƙarshen su a can na tsoro an Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ma ya gafiru ba zai gafarta min hadihi kafi aka wannan zunubi ba haka wa kafan nabi ta manzo Allah ya shiru bai ce maka komai ba yana jiran kuma wahayi daga Allah fa nazala jibrilu sai malaika jibril ya sauka fa qala hu sai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akabiru fa fa wadi ya to kalli labari anna Allah gafara lahu dhunuba 60 sanatan Allah ya gafarta masa zunubin shekara 60 din da domin wa kafara 60 sanatan domin shi ya kalbi ya yi shekara 60 yana kafirci to Allah da ya gafarta masa zunubin shekara 60 kai ba ta kaɗa la ya gazun lahu katala banati ya bare gafarta ba kashe ƴaƴansa ba ƴaƴansa ne kuwa hadhihi kalimatu wannan kalma ta jubbu ma qablaha duk wanda ya faɗe ta ta yanke ma duk abin da ya kafin ita duk kafiri ko shekara nawa ya kafirci in ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan duk wannan abu da ya na kafirci din nan shikenan wannan kalma ta ta yanke maka shi man kana kafiran wanda ya zama to kafiri mujaddan ya ati sunina wato gwargwadon wato shekaru masu yawa ɗaruruwan shekaru aw ala sinina ko dubunnan shekaru idan kana hadhihi kalimata in yaba wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah faraja min zunubi ya fita daga zunubansa kawo mu wanda natu ummu kamar ranar da uwarsa ta haife shi ala sahabatu sai sahabbai suka ce haza ne diyata ya rasulullahi wannan falala ta diyata ce ka saka shi kadai amlana ammatan ko ka samu ce gaba ɗaya ta duk musulmi ce daga nan har tashi kiyama ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fallakum ammatan ta ku ce gaba ɗaya kuma daga nan har tashi kiyama duk wanda yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan ya same shi fa farihu bi zalika sai sahabbai suka yi farin ciki da wannan ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce ya rabbi ya ubangiji innaka ghafarta li shiryatil kalbi kai ka gafarta da shiryatil kalbi kubra 60 sanatan kafircin shekara sittin wa zunuba sittina sanatan da zunubin shekara sittin da kalimatin wahidatin da kalma guda ɗaya ta ce la ilaha illallah wa rasulullah fa kaifa ummati to ya al'umma ta ya Allah allazina yuradduna wa da suke kamar mai ta la ilaha illallah la ilaha illallah laila nahara dare da rana wa hum musaddiquna ga sun gaskata da ni kai ba za ta gabe ba za ka gafarta musu ba ai ka su ka gafarta musu kenan wa qalat al-yahud Yahudawa sun ce, Laifatin Nasara a lashayin, Nasara ba sa kan komai mukutaddin abin da za, wato Nasara ba sa kan wani abu, mukutaddin bihi, abin da za a sa shi cikin lissafi ko a dogara da shi, ma'ana Nasara ba sa kan wani abu wanda za a lissafa da shi, kuma a dogara da shi. Wa kafarar bi Isa, dan me, sabida ita Yahudawa ta kafarta ta kafirce da annabi isa alaihi salatu wassalam wa qalat nasara ita kuma nasara tace me zatul yahudu ala shay'in su ma yahuda ba sa kan komai mu usaddin yi wanda za a kirga da shi kuma a dogara da shi wa kafarat bi musa ita kuma nasara ta kafirce da annabi musa wa hum al fariqani su waɗannan jama'u guda biyar su nuna kitabu suna karanta littafai al kutuba littafai al munazzalata wanda aka saukar a bisa annabawansu al yahudu yahuda يمكن أوتنا نوني نتفجيك فأجبت هذه إيسا دا النبي إيسا وهم قرأوا التوراة قريبا سنة كمان التوراة وفيها التفجيك أقول جبت النبي إيسا بإيسا دا النبي إيسا أتجين التوراة والنسارة ثم نسارة ما كذلك ثم سنكم السيد النبي موسى كذلك ثم نعيسنا كرنت إنجيلا أقول جبت النبي موسى فأتجين إنجيلا كما قال هؤلاء كما إنه إنهم جمعوا بداية يهود ونصارى سنة فتح قال الذين لا يعلمون ثم وعند فستان abin da suke cewa ba almushrikuna sune kafirai min al-arabi na daga laraba wa gairi da wa'insu suka faɗi misla qaulin irin faɗin su halu li kulli zidinin sun faɗa ga kowane mai addini da su ala shay'in wai ba sa kan wani abu Allahu ubangiji ya hukumu zai hukunci bai nan tsakanin su yawmal kiyamata ya tashin kiyama shi ma gano su ya na cikin abin da suke sassaɓa a ciki min amurki na daga lamarin addini wato shine wato ake cewa wato sai na alika ramallah wajahu yana da yan wato hikimomi wata rana da safe sai ke sa da sahabbai kai ni bayo na gaskata yahuda nasara ah imamu me kake faɗa irin wannan ne ce ƙwarai kuwa na ga da bai da nasara yau kenan kuma aka ce inna Allah to to Allah ne ka sa ya kai bayanin wannan kalma da ka faɗa yace saboda na ji a Qur'ani Yahudawa sun ce nasara ƙarya suke ba sa kan komai na addini su ma nasara suka ce Yahudawa ƙarya suke ba sa kan komai na addini har ku yi gaskiya duk da makaryata ne shine na galgata su ma'ana ai mu ma mun galgata su ko duk duk ba sa kan komai na addini sai su zo su bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi kenan wato yanzu kuma su zama suna da gangariyan addini hmm.
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وفي كرابها ومن أظلم لا أحد باب ديا mafi zalunci mimman mana a masajidan lahi da wanda ya hana masallatai na Allah ka san kudin masallaci na Allah ne wa annal masajida lillahi masallatai kudin na Allah ne an yi zikara fi hasumuhu ya hana a zuwa ambaci sunan Allah a cikin wannan masallatai to ya duk wanda yake yin zalunci inji Allah ba kaman wannan wanda yake ba za a yi masjidi a cikin masallacinsa ba nazala wannan aya ta sauka lamma saddun nabiya yayin da kafiran muka suka hana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama amal hudaybiyati shekarar hudaybiya annabi ya zo zai yi umra ka san ko umra ba wai wani abu ne a cikin da umra da haji gaba ɗaya duk ya fi yawa domin an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waye hajjin sa ta fi karbuwa ita hajjin da hajju da hajju suka yi yawa hajju kururuwa da labbai kallahu labbai labbai kallahu hajji kuma zubar da jini wato hajjin da aka yi ta kururu da sunan Allah da kuma hajjin da aka yi ta yin hadaya to ita ta tafi abu to kaga in sun zo umaran nan zikiri za su kai dai su ta ambatan sunan Allah to shikenan su ko kafai da suka yi su ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ta hude biya ne suka hana shi shiga maka sallallahu alaihi wasallam wai ta toka ne akan wannan tunda sabbin nabiya suka tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya shekara hudaybiya anil baiti abu ta ba zai je ya dawa shi da ɗakin Allah ba. Au nazalar, ko ku wannan aya ta sauka bin rumi cikin wato rumawa, allazina karabu baitul maqdisi wanda suka rusa masallacin baitul maqdisi hukuncin nusar shi ya zo ya rusa masallacin baitul maqdisin gaba daya ginin nan da ake riya mana a cikin qur'ani Sulaiman yayi duk da aka rusa shi da baki da hukuncin nusar ya zo ya wannan aw bil mushrikina ko ku ta sauka cikin kafirai na laraba aw fi jami'an ko ku ta sauka cikin waɗannan mutane guda uku gaba ɗaya wa man azlamu ai la ta azlamu babu wanda ya fi zalunci wai ko waɗanda azzalimai ma azzalimai ne amma ba kan wanda yake shi da za a yi mazikiri a masallacin sa ba neman mana a masajidan lahi wanda ya hana masallatan Allah an yi zikara ya sumuhu a ambaci sunan Allah a ciki bis salati da yin sallah wa tazbihi da yin wato tazbihi ga Allah wasu a ya ɗawainiya fi karaji a cikin rusa masallacin dan duk wanda yake ka ai zikiri a cikin masallacin sa kamar ya rusa masallacin kenan ya ta ya ɗawainiya cikin wato rusa ta bil hajmi da rusa ta awi ta'dili ko ko bata ta ya hana ba za a yi zikiri ba sai dai kawai shi kenan da an ce assalamu alaikum wa sallallahu alaihi kenan a ja masallaci a rige ga masallacin ba zikirin yana ba mutane tsoro ma wannan mai kon Allah ne masallacin da bayan sallolin ake zikiri shi kuma ya ga yana haske daga Allah masallacin kuwa da bayan da an kiyar da sallah ina yi kenan kuma a kulle kuma ga masallacin ma yana ba mutane tsoro to ka gani kaman wato ma an kulle masallaci kenan wa kullu wannan hukunci ya shiga fi haza cikin wannan kullu man mana a masjidan dukkan wanda ya hana wani masallaci min al masajidi daga masallaci ai ya fita a gidan ya hana kowane mai ibada ya shiga ya je ibada yake a kulle mana masallacin ba zai shiga ba au zakirin ko ko wani mai ambato lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma ya shiga cikin azabar da za ta samu wanda suka yi wannan أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ulaika waɗannan da suka hana a shiga ai zikiri din nan a cikin masallacin nan suka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko suka rusa baitul maqdis din ko ko duka kafirai din ma waɗannan bai dace yanzu su dinga shiga masallaci ba ma kana da humu bai dace gare su ba an yi dukuluha su din ma da suka hana su shiga cikin masallaci illa ta ibina sai da tsoro ai a kifuhun ku ba su tsoro din jihadi da yaki yadda wata rana ba su iya hana ku ba uku yanzu kamar ma addu'a ne shi na Allah ya bi su din ma da su a cikin tsoro za su dinga shiga masallacin suna yin sallah din.
lahum fid dunya khizy wato kizyun hawanin wulakanci bil qatli da kashewa wasabi da ɗauɗaure su wal jizyati da abuga musu fansa ya tabbata a kansu wa lahum fil akhirati azabun azim kuma azaba azimun wato mai girma wato ta tabbata a gare su a cikin ranar lahira huwa naru shine wuta walillahi al-mashriq wal maghrib almashriqu gabas gabas ɗin ra- duniya wal magharibi da yammacin duniya duk ta Allah ce a kalli duk inda Allah yake a kalla ai mai ibada ba wanda zai ce a'a gabas ce kawai ta Allah su na- yahudu za su ce gabas ce wato nasara ba su ce gabas ce kawai ta Allah ba ko ko su nasara za su ce a'a yamma ce ta Allah ba suna yi wa annabi Muhammadu da sahabbansa hasada da suke kallon wato Ka'aba a'a da gabas din da yamma din da kudu da arewa duk ta Allah ce sababin nuzul hadhihi al-ayati sababin saukar wannan aya da alal yahudi yahuda ne suka yi suka dina sikil kiblati cikin shafi al-kibla da annabi sallallahu alaihi kana rasul sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance lahu kiblatu yana da al-kiblata wa hiya kiblatu al-haqiqiyyah ita ce al-kibla ta arifai ta hakika duk inda aka sa gaba Allah ne a nan to farkon musulunci nan ne al-kiblan manzo Allah sallallahu alaihi ko ina annabi sai ya sa kuma yayi sallah ko ina da ko ina annabi kallo yake ya sallah sallallahu alaihi wasallam ila kulli jihatin zuwa kowace alqibla yusalli yana yin sallah ila kulli jihatin zuwa kowace alqibla da da wannan annabi ya fara saboda Allah ya ce fa aina ma su wallu duk inda kuka sa gaba fa samma wati billahi to nan ne zatin Allah yake nan ne alqibla a shari'a a wajen alƙai ko nan ne zatin Allah yake Allah yana ko ina da ko ina wa ba da zalika bayan haka umira bis salati da annabi ya hijira ya bar maka sallallahu alaihi wa sallama sai aka yi annabi horo bis salati da ya dinga yin sallah ila baitul maqdis to ya kalli baitul maqdis ko Allah ya sa yahudawa da suke madina manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta musulunta daga ga annabi ma yana kallon alqibla su ha da shi kenan kuma da sai ga annabi yana kallon alqibla kuma sai abin ya kasa su girman kai sai ma gani ga sunan yana girma alqibla mu amma kuma ya za addinin mu kaza kaza bai san dama mu ne kaza mu ne kaza ba a bai da nawa kuma ya girman kai ya tashi fa nufika sai Allah ya to na na fata da ba ni nake kalli ni nake tashi daga kasu ta arifa yanzu ya kalli bai shari'a kuma ya kalli baitul maqdis fa nufika sai aka shaje annabi ya dinga kallon baitul maqdis wa umira bis salati aka wuri manzo Allah da ya salla ila al-ka'aba yanzu ya dinga kallon ka'aba fada alal yahudu to kuma sai ya sakin ciki ya motsa kuma yahuda suka yi suka fi ta'wil al-qiblati cikin manzo Allah ya juya daga baitul maqdis ya kalli ka'aba fa nazala hadhihi al-ayatu sai wannan aya ta sauka Allah yace wallahi al-mashriq wal maghrib da gabas din da yamman din na Allah ne yani Allah yana nufin al-jihada fuskokin duniya kullum duk da baki da lillahi ga Allah tabaraka wa ta'ala ne fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah ba aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta duk inda kuka sa wujuhakum fuskokin ku cikin salati a cikin sallah bi amrihi in dai da horon Allah ne fasamma to hunaka nan ne wajhullah sallatu nan ne alqibla Allah take allazi rafi'aha wa Allah tabaraka wa ta'ala ya yadda ita gare ku inna allaha wasi'un wasi'un alim inna Allah ubangiji wasi'un mai yalwacin falala ne ya sa'u fadluhu falalarsa ta ishi kulla shayin kowane abu alimun masani ne haisu ta inda anna kiblatan nasara su kiristoci alkiblar su almashriqu gabas gabas ita ce alkiblar kiristoci fakat kawai sabida Allah ya faɗe ta a suratu maryama Allah yake cewa wa zukur fil kitabi maryam wa zukur fil kitabi ka faɗa a cikin qur'anin nan wato kishan maryama izin tabaza lokacin da maryama ta tafi min ahliha daga wajen iya iyalinta makanan sharqiya sai gabas sai gabasin baitul maqdisi to nan ta je sai wankan haila kuma jibril ya zo- ya zo mata a nan ta samu annabi isa to sai kiristoci suka ce to bari mu mai da gabas nan ta zama nan ne alqibla sai kiristocin za su yi ibada saboda a nan gaba aka samu annabi isa nan wajen haihuwar su take to sai zama musu alƙibla to kana lamma kana maulidi isa inda wajen haihuwa annabi isa ya zama to makanan bigire ne sharkiyan a gabar hadda su sharka sai kiristoci suka tsarkake gabar wa qalu suka ce la tasifu salatu sallah ba za ta inganta ba illa ila sharki sai an kalli gabar wal yahudu su kuma yahudawa yammaci alƙiblar su qiblatuhumul magharibu su kuma yammaci alƙiblar su saboda Allah ya faɗa shi kuma Allah tabaraka wata'ala ya yi magana da annabi Isa turu sina a gabas yamma ne shi kuma Allah na cewa ma kunta bi janibil garbi ba ka nan a wato sasannin yamma kulli anna munaja ta Musa domin inda Allah ya dinga gana da annabi Musa a yamma ne waqa'at fi jihatil magharibi ta afku a jihar yamma fattarul magariba to shikenan su kuma yahuda su suka ce to mu kuma yanzu wato yamma ne alkiblar mu kiblatan to ka gani to wal muslimuna su ka musulmi qabilu amra Allah su ka musulmi su ce gabas ba ba su ce yamma ba ba su ce kudu ba ba su ce arewa ba sun karbi lamarin Allah inda Allah tabaraka wa ta'ala ya kaba musu su kwanan suke habi qabilu amra Allah su ka sun karbi lamarin Allah tabaraka wa ta'ala min gairi mailin ba tare da karkatar su ba ila ayi shay'in zuwa wani abu yuriduna da suke sansa da an fusi ga kansu fasada fadlatu ikon Allah sai Allah ya kafa musulmi gabas din su ta zama anna hakiblatu Ibrahim al-qibla annabi Ibrahim kenan shikenan da Allah ya zaba musulmi dan ka ba Allah zabi sai zaba ma sai inda ma baka sani ba sai Allah ya zaba musulmi gabas ta zama al-qibla su kuma ta zama al-qibla annabi Ibrahim وهم domin su musulmi ala dini Ibrahim suna kan addinin Annabi Ibrahim manzon Allah yana kan addinin Annabi Ibrahim kuma ta zama nan ma wajen haihuwar manzon Allah din ba muke kallo kuma Makka da ma na aka haifi manzon Allah wa maulidi Muhammadin ita ma kuma ta zama ta wajen haihuwar Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam hada allazi hawala al-fariqani wannan abin da wa'annan jama'u guda biyu suka nema samu yahuda nasara Allah bai ba su ba hasalal muslimina Allah ya ba wa musulmi min gaira kasadin ba tare da nufin su ba wa maqsaduhum su dai musulmi abinda suke nema imtisal amrullahi faqat wato bin horon Allah kaga su su mu kuma yanzu Allah ya ba mu Kaaba ya zamanto alqibla annabi Ibrahim shi alaihi salatu wassalam kuma wajen haihuwa annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam wani zai ce ah to ai mu ma gaba muke kallo ai mu ma gaba muke kallo gaskiya ne mu kamar mu nan Nigeria da mutanen yamma da Makka gaba muke kallo a gaba muke kallo ba Ka'aba muke kallo sai inda za a gane ba gaba muke kallo ba da za mu zo mu shige Ka'aba kuma sai mu juyo da za mu zo mu shige Ka'aba kaga ai shi ke ne yanzu kuma ai gaba kana gaba ko inda wai gabas din ne yanzu in gabas fa in kai gabas rakiya inda har ka huce kuma ka huce ka tsallaka teku kuma ka shiga iradu ka tsallaka teku kuma har ka shiga tana har ka shiga kuma har ka je karshen duniya duk gabas ne nan wajen nan asiya da baki ɗaya gabas ne to haka da sabon din muke kallo da in mun shige ka azama in mun shige maka mu kalli gabas ba gabas muke kallo ba an shige gabas ko sai a juyo yamma yanzu kuma ka'aba ita ce gabas ne kaga yanzu madinan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su kuma madina manzo Allah ai kudu suke kallo su kuma wajen sallar su ga rana tana fitowa daga bakiya gabas su suke bakiya inda makabartar nan take to sai kuma ga inda ake sa gaba makabartar tana hannun hagu kuma ya ga su kuma kudu suke kallo to kaga ashe mu Ka'aba muke kallo ba wai gabas muke kallo ba to su ko ba wai wani abu gabas din nan kawai suke kallo to sai Allah ya bamu ya zamanto wato mu Allah ya haɗa mana waɗannan abubuwa duka baki da gashi mun samu alƙibla annabi Ibrahim gashi mun samu wajen haihuwar manzo Allah din ma sallallahu alaihi wa sallama mu mun bi horon Allah ne Allah tabaraka wa ta'ala Qur'ani ya ce fa aina ma tuwallu duk inda kuka sa fuskan ku fa samma wajhullahi to alƙiblan Allah a nan take idan da horon Allah ne hada tawilul muawwilina wannan fassarar yan zahiri kenan yanda suka fassara ta wato kuma hadisi ne ya zo sahabbai suke tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kenan sai aka tashi da asuba za a yi sallah to gari yayi baki kirin ana cikin dokar daji an manta ina ne gaba su sai kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karda duk wani waje kawai ya shiga gaba sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbai sallah to sai aka kafa alama ko rana ta fito mu ga ta ina za ta fito ga duk inda muka sa gaba shi kenan ana jira sai ga rana ta fito ta wani waje inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ba kawai muka kalla ba sannan suka so suka suka ce ya rasulullah to ya kenan gashi mun yi sallah ba a alqibla ba sai aya ta sauka fa aina ma tuwallu ba kai duk inda kuka fuskanta shikenan alqibla Allah ce duk inda aka fuskanta to wannan hadisi shi ya fassara wannan aya cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah to da sallallahu alaihi wa sallama akan wannan hukunci yake kafin shari'a kafin Allah ya nuna annabi gabas da zai kalla ko ina ma kallo ake kuma har yanzu ma da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muke kallon maka din muke kallon Ka'aba din wannan sallar farilla kenan sallar farilla ce haka amma sallar nafila in dai ba in dai kana kan wani abin hawa in kana ƙasa to za ka iya kallon gaba ba komai sallar nafila annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in yana kan ƙasa to shikenan sai ya kalli gabas ya mata hukuncin farilla amma a kan rakumin sai yake nafilar sa kawai yake rakumin ya kalli gabas ko ya kalli yamma ko ya kalli arewa manzo Allah sallar sa kawai yake duk a rawaito haka to in kana nafila a cikin mota ne ko akan wani abu kace to shi kenan duk inda mota ta sa gaba yake ta buga nafila ta musamman wajen Allah zatin Allah ne a nan wajen to wannan shine hukuncinta akwai zahiri akwai batini a ciki to wannan shine fassarar masu fassara au ko kuwa fassarar ta dai wato ta arifai fa aina ma wallu duk inda kuka sa fuskar ku fa samma wajhullahi ai nan ne wato muqabalan Allah tabaraka wa ta'ala ka sa fuskar ka domin hadisi ya zo duk wanda ya sa fuskar sa zuwa alqibla to kar ya kaci zai to ba alqibla dan yayi fito muqabala da fuskan Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya dace da zatin Allah tabaraka wa ta'ala to din da kuka sa fuskan su wato fa samma wajhullahi nan ne jihatuhu muqabal muqabala Allah tabaraka wa ta'ala zatu zatu sa anan yake azatu ita zati ne fa laha jihatu la ga wani waje ba ta wani waje ban da wani waje ba ta wani waje ban da wani waje wala makanun ba ta wani waje ban da wani waje fa aina ma tawajjaha al-abdu bi inda ba ya sa fuskansa fa huwa mustaqbalun ya fuskanci zatin Allah fa bi hada sabida haka allazi yaktafihi kamalul ma'rifati abinda cikan ma'arifa yake hukuntawa min al'amr daga bawa an yi salliya ya yi sallah ila an yi jihati sha'a inda ya ga dama wannan shine ma'arifa cewa bawa ya sa fuskansa inda ya ga dama to manzo Allah ku shine shugaban arifai sallallahu alaihi wa sallama da haka a farko yake sa fuskansa duk inda ya ga dama ko alabula ma idan abun hawan ya biya shi na annabi sai ya ci gaba da sallarsa wannan dama shine asali amma kaununa amma kasancewar mu nusalli muna yin sallah ila jihatin wahidatin zuwa jiha ɗaya shine Ka'aba fazalika adabun wannan ladabi ne wamti salun da bin goran Allah Allah da ya san yana ko ina kuma shi za a mana shi da zama daga kallon Ka'aba to kai ina naka ko kai ma arifi in ba kuma kibriya za ka ba ina naka tunda ita Ka'aba ba Allah ta nan ne sai shi kenan tunda Allah ne ya zaban ma Allah ne za a masu shi ke nan sai ke ladabi kuma yanzu ba wai wai ma'anar wai mu kalli ka'aba na a Allah nan ka'aba kawai yake ba to baya ko ina yana ko ina da ko ina amma dai Allah shi ya zaban mana mu dinga kallon ka'aba da kaga ashe mu bayin ta ba mu da komai sai dai mu ladabi wamsi salul li amrillah kuma mu yi mu horantu da lamarin lahoran Allah wa ta'ajibun da ladantuwa kuma kallon mu ka'aba ladabta kanmu ne ta'ajibun lin nafsi ladabta kanmu ne nafsin nan tamu mai hijabi to ladabtar da ita ne kai ta alaba dan ta saba ifradal wujhati kai ta fuskanta zuwa zatin Allah tabaraka wa ta'ala idan kana al-abdu idan ba ya kasance kullama arada ta'abuda duk lokacin da yake so ya bauta Allah awi du'a ko addu'a awi zikira ko zikiri istaqbala wujhatan wahidatan sai ya kalli fuska daya kamar yadda muke kallon gaba haza a asadu wannan shi yafi fa ibradu wujhatil abdi kallon fuskan nan ta bawa zuwa waje guda daya zahiran a zahiri din nan yu'asiru shi yake amfani fil batin a cikin zuciyar bawa da shi kenan yadda ka zaba din nan kana fuskantar kuma kaba din nan waje ɗaya kuma to shi kenan ba zuciyarka kuma ita ma sai ta dinga goguwa da har sai ka zama to a zuciya kana fuskantar zatin Allah wani abu bai iya tsare ka har ta yanzu ka hullahu a Allah ya azurta wannan bawa ifradal wujhati wato kadaita fuskanta batinan a batini wal qiblatu al qibla al haqiqiyatu ta haqiqa hiya zatul abiyatu shine zatin Allah mai girma al madlubu min al abdi abinda ake nema wajen dai kowane bawa ko ma ina ya kalla an ya kuna kalbu zuciyar ta zamanto mutawajjihan mai fuskanta ta ila hazi al qiblatu al haqiqiyatu zuwa wannan al qibla ta haqiqa fuskanka da jikinka su kalli ka'aba zuciyarka kuma ta kalli zatin Allah ai duk ba Ka'aba muke wa sallah ba ko ai Allah tabaraka wa ta'ala muke wa sallah wai kenan da fuska da jiki shi kenan duk mu fada wa Ka'aba da Ka'aba ba ita muke nufi ba to a zuciyar mu kuma zatin Allah tabaraka wa ta'ala muka fuskanta to wannan shine abin da ake wato nema wajen bawa wato al-maqlum min al-abd abin ne wajen ba an yakuna qalbuhu zuciyar ta zama to mutawajjiha mai fuskanta ce ila hadil qiblati zuwa wannan al-qibla al-haqiqiyyah ta haqiqa da'iman wato a dawwame wasar madan a dawwame dai wata kararu wata kaza kararu istiqbal alqiblati maimaitawar kallon alqibla din nan rubbama yu'ajibu ba'in al-ardi yawa ma zai gadabtar da baɗinin bawa hatta ya tula ila istiqbali jannatil haqiqiyyati har dai wato ya samu saduwa da fuskantar wato aljanna ta hakika din ya santa Allah tabaraka wa ta'ala laula zalika ba dan haka ba la shakka ala al-arif da sai yayi ya ga arif ya iya ganewa ne hikima dai a dinga kallon waje sai nan a dinga kallon al-qibla hmm an yi salli a ce da arif ya dinga sallah ila jihadin ma'lumatu wata jiha guda daya fa ai sai ce ah al-jihatu kulluha wahida da ai duk duk kusoci guda daya ne amma ga dalili kana maliku wani sarki ya kasance wai bari ka ji kuma wannan karatu a aikace kana malikun wani sarki ya kasance istababa ba'azal ulama'i ya ta- ya tara wa'ansu malamai sarki ne ya tara malamai ya musu liyafa in kaga sarki ya tara malamai ya musu liyafa akwai dalili kila wani abu ne ya rikice masa yanzu yake so ya tambaye su wai kenan da sarkin da ya tara malamai ya musu liyafa fata a shau inda suka ci abincin dare wajensa fata ala su'ala sai da aka gama cin abinci aka gama komai kuma ya kyauta ya kuma sai da to fa tambaya ce da ni kala shi ke nan malamai suka ce to idan bai ka kala sai sarki ce ma ma'ana qaulin nabi me ma'ana hadisin manzon Allah da yake cewa la tufaddiluni ala yunus bin matta ni muhammadu ka ku bizi ta ni akan annabi yunus dan matta me ma'ana wannan hadisi والنبي gashi ko duk karatu Allah ma ya gaya mana hatta ji annabi ya gaya mana shi manzon Allah afdalu min jami'il anbiya ya fi duk annaba ma wal mursalin da ma'aika balle Yunus dan matta abin mamaki idan ka duba wato suratu sa'ad Allah ya ta kawo ma'aika da ya aika idan suka yi suka faɗa aikin nasu aka gama aka halaka sai Allah ya ce salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ibrahim salamun ala ali yasin duk Allah sai ya gaishe su amma da aka zo kissar Yunusa da kissar Lutu Allah ya ce salamun ala Yunusa ya ce salamun ala Lutu ba saboda me saboda su annabta su ma bata cika ba shi Yunusa alaihi salatu wa salam annabi ne amma mai zuciya yana da zuciya annabi ne mai zuciya to da ya zo ya yi kira ya yi kira ya yi kira mutanen suka ki da mutanen suka ki shi kenan suka ce azabar ta zo ya gaya Allah Allah ya ce to azabar suke so to gaya musu nan da kwana uku azabar za ta zo ita nan Yunus ya gaya musu to ya tsaya ya ga abin da ya faru dama dai biyu ya damu da su kawai ya haɗa kayan da yake ne ya bangare ya tafi ya ya bangare ya tafi kuma bakin teku ya ita ma aninawa ne ya tafi bakin teku kuma ya je yana jiran kuma ya ji an halakar da su shi kenan dama ya ce gobe fuskar ku za ta yi za ta yi fadi za ta yi yalo jibi fuskar ku za ta yi ja za ta fuskar ku za ta yi baki ranar azaba za ta zo. To gobe sai suka ga fuskar su ta yi baki, jiri fuskar su ta yi ja, ja ta fuskar su ta yi baki suka ce ah annabin nan daga sai yake ba, annabin nan daga sai ya za a yi, sai a tambayi tsofaffi, tsofaffi ya za a yi, tsofaffi suka ce mu tuba kai. Ai ga fuskar mu ta yi baki azaba ta zo kenan, kuma sai ga hadiri ya taso baki kirin ya rufe garin tsofaffi suka ce kai jama'a tuba, sai ni a za a yi tuba, suka ce akwai dabara. a tattaro tsofaffi duku-duku a sa su gaba. A kawo mata masu shayar da ‘yan yaran su hana yaran nono, a sa su gaba, yaran su dinga kuka kasu ba su nono, a sa su gaba. A yi tumaki, ta ji kawar su bi, kamun kafa. A yi tumaki a sa su gaba. Aka sa tsofaffi da yara da ake ba wa nono da tumaki. Suka sa gaba, Allah, yanzu ka haɗa ka waɗannan, Allah zamar ta mana, Allah mun tuba, ka ga mu mu da waɗannan Allah, ga tsofaffi ba, ga yara masu shan nono ga tumaki masu abu sai hadiri ya dinga tsawa ya dinga tsawa sai hadiri ya rabe gida hudu suna kallo kashi ɗaya koma waje ɗaya dinga ruwan darmo ya dinga ruwan darma suna kallo ɗaya koma waje ɗaya dinga ruwan bakin ƙarfe suna kallo wani ya koma ya dinga ruwan duwatsu wani ya dinga ruwan aman wuta a ce da wa'annan duk akan ku za a juye sai kenan ana son munna alhamdulillah yanzu azaba ta ta yayi to aka yi saka aka ɗau kuma ana tsamun na ana ta shagali ana ta wa ina annabin namu ne ku nemo annabin ya zo kuma ya tsaya mana hukunce hukuncen Allah ɗin yanzu mun tuba mun ga dai yanzu abu da idan sai shi ya riga su ana ta neman annabi yanzu sai shi ya riga su sai kai ashe makaryaci ne kamar ya makaryaci ba kai kace yau za a halakar da mutane ce ai kai da za a halakar da su yanzu ce zo zo zo zo ka gani shi kenan ya taho da shi aka kusa garin ya leƙa masa garin sai ga gari ana ta kaɗa kaɗa ana bushe bushe ka gani ka yi ƙarya ka ce za a halakar da su. Shi nan Yunusa ya tuna wannan shirar nan maƙiyinsa ne, kuma maƙiyin Allah ne ya tambaya yaya aka yi. Shi nan kuma sai ya fi shikin halinsa. Allah ya ce ma da labarin in zahaba mu gafi ba. Shi nan sai ya irin halin nasa kuma sai ya buga fushi kuma ya tafi. Wai fa zanna Allah na kadura alai Allah ya ce sai da ce ba za mu kama shi ban da Allah. fala ta fi zulum ba haka sai na kiran ma'atuhu ba kace da kifi kama shi to muka ce da kifi kama shi sai yana kiran ma'atuhu ina za a yi wa Allah fushi to shi isa kissarsa bata cika ba sai daga baya kuma aka ƙara turo shi amma Allah ya ce salamun ala yunus to shi ma annabi lut dauke shi aka kiran da ya yi wa haka Allah bai ce salamun ala yunus ba amma a ƙarshe Allah ya riskar da su yace wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to yanzu ya za a yi annabi annabi Muhammad ya fi annabi Ibrahim ba annabi Muhammad ya fi annabi Musa annabi Muhammad ya fi annabi Nuhu annabi Muhammad ya fi annabi Isa ba wannan ne ulul azmi ba da ya za a yi ya ce ka abi ta shi kan annabi Yunus ka ji abin da ya daure wa sarkin kai ka san wannan sarkin malami ne da kuma annabi ya ce ka mu bi ta shi kan Yusuf Yunus bin Musa to ai yanzu dole mu ji me wannan me ma'anar wannan hadisi kenan ba irin wannan fasara kuma ta makiya manzala su ai kaji ya ce ka ali ta ji kan Yunusa masu yawa ya fi kaza kaza ba haka ake nufi ba ba wai Yunusa ba haƙulul azum manzo Allah ya fi su bare Yunusan da aikan sa ma bai cika ba Allah bai ce salamun ala Yunusa ba amma ya ce salamun ala Musa wa Harun salamun ala Ibrahim salamun ala Ali Yazid haba salamun ala Yunusa sai dai wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin nan bai Yunusa ya shiga amma ibnar jiki cikin taro ya shiga. To abin da wannan sarki ya rikice ma kenan, to ya kira malamai. To, ita ce annabi ya ce la tufaddiluni ala Yunus bin Masa. Ka kun bikani akan wato Yunus dan Masa. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah fa afdalu min jami'il anbiya ya fi duk annabawan mursalin da ma'aika. To me ma'anar wannan hadisi kenan? Ayu sai malamai suka ce hadha su'alu wannan tambaya la yajibu anhu illa alimun wahidun sai malami guda ɗaya ne wani. Kuma malamai ne. suka fanne wannan sarki yake bai suka ce kai ba za mu saurin ba da amsa ba lalle mu ma wannan hadisi ya karfin hankalin mu dan dai abin da yake da hankali ga ga Qur'ani ga hadisan da manzo Allah ma cewa annabi ya bi ta annaba a ne kuma wannan alaka yurusa wanda kuma ma mu amana mu haukan ma dai dan dai daga bi ne shine kafashe ma cikin ma'aikatan ma da za a ce ka alibi tashi suka ce yanzu sarki malam wani za ka kira shi kaɗai zai iya ba da amsa a gani fa malamai haka suke fa akwai abin da malamai sun san ya fi karfin su fa sai malam wani ba kuma kamar irin mai yan karambani ne zuwa komai min iya komai min iya komai min iya komai min iya to yake nan sai dai malam wani fa a taubi shi ke nan sarki ce aje a zo da malam wani aka je aka zo da malam wani fakan rara su'ala sai sarki ya maimaita tambayar sa wajen wannan malami faƙala sai malami ya ce to hunaka fakiru akwai wani talaka makocina madinun ana bin sa bashi yuɗalabu ana bin sa bi alfi dinari ana bin sa zinare dubu wale sai inda shi ba inda zai samo zinare dubu din nan la buji muka ba zan baka amsa ba sarki an haza su'ali ga wannan kanda illa idza qubiya dainul hadal miskin sai an biya bashin wannan mutumin in ka biya zinare dubu na wannan mutum yanzu mu baka amsa sarki in ba baka biya ba mu ma mu rike namu ilimin a zuciyarmu to sarki ko ya so ya ji abu shikenan haka ba dai nan miskini sai sarki nan da nan ya biya bashin wannan mutumin miskini ta ki ana sarki ta dauki na da dubu a je a biya aka je aka biya ala lahu sai malamin na ce to ma'anar wannan hadisi ba wai annabi yana nufin takubi ta ni kan yunusa annabi ya bi yunusa dubu dubu dubu ne na ma'anar hadisin na cewa wai takubi ta ni kan yunusa din nan huwa da yadda magana take annallaha ubangiji laysa lahu makanin ba shi da wani bijire ba su da wani wuri da za a ce nan Allah kadai yake baya wani waje kaskara irin maganganu an ba na ya za a dole a sama yake bai karka ko waje a cikin al'ashi wannan ji sharri ne baya wani waje wato sabanin wani waje wala jihatu ko ko wata fuska wa rasulu sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama a rage ila sama'i ranar isra'i an tafi da shi sama wata jawaza samawata har sai da ya shige saman bakwai wal arsha sai da annabi muhammad ya shige al arshi wal kursiya ya shige kursi wa kana qariban min Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga fada Allah sai da aka je sun madana fa ta dalle fa kana qala qausain aw adna ya zama ya shiga fada Allah ya yi ya kulu sai inda manzo Allah yake cewa la usi sana'an alayka bal anta kama afnayta ala nafsika Allah ba zai iya kididdige tilali zuwa gare ka ba sai Allah gashi yana magana da Allah a saman saman saman sama inda ma an shiga al'arshin an shiga kursiyun an shiga gudubai an shiga ko'ina an shiga shi ko'ina ga Allah ga manzo Allah yana magana da Allah kai ga shiga Allah tabaraka wa ta'ala anta kama asnaita ala nafsika Allah kai da yadda kai wa kanka kirari wa yunusa shi ku annabi yunusa kuma garika bilbahari ya zulmiya cikin teku dama mutanen da yake zai tsallake tekun ya shiga cikin jirgin ruwa to shi kenan sai da aka yi tsakiyar ruwa sai jirgin ruwa ya dinga tambar tambar zai kiɗi to mai jirgin ruwa shi ma wani bawan Allah ne sai ce ma'anan magana a cikin jirgin ruwa na akwai wanda ya saba wa Allah ko ya faɗa mana kansa ko mai guri a za mu gane shi ne da dai duk mu mutu gara shi ya mutu kowa ya shiru annabi Yunus ma ya shiru yake nan mutum ce to kowa ya kuriya ga alƙalama kowa ya sa shaidarsa sai aka jefa shikenan na kowa ya nuna sai na Yunus ya tayi tsaye yace to malam sai a sauka cikin ruwa sai a sauka cikin ruwa suka kama annabi Yunus da ƙarfuka suka jefa shi cikin ruwa yake nan za a jefa shi cikin ruwa kifi kuma ya buɗe baki suka ce ai dole ne a sauka da dai mu duk mu halaka gwara kai ga halaka aka jefa shi cikin cikin kifi sallallahu alaihi wa sallama annabi Musa shi ma kifin da ya haɗe ya nusa shi ma wani kifi ya zo ya haɗe shi ko a cikin a cikin teku ga duhun dare ga duhun ruwa to annabi Yunusa shi kuma gari ka jilbahari ya zulmiya cikin teku fabtala fabtala abu hutun sai kifi ta haɗe shi wabtala wabtala abu hutun akara shi ma kifin da ya haɗe ya nusa wani kifin ya zo ya haɗe shi fi da'arul bahari a cikin can wato tsatsakin teku fi jawfil huti cikin cikin kifi wal huti fi jawfil huti kifi ma cikin cikin wani kifin amma duk da haka laisa muhammadin a karabu ila Allah muhammadin da yake saman saman sama bai kun rusa kusa da Allah ba to ina yin cewa Allah shi yake muhammadin da yake saman saman saman sama bai bi yunusan da yake cikin teku tekun kuma cikin kifi kifin ma cikin wani kifi amma ga yin la ilaha illa anta ba wani ubangi sai kai Allah subhanaka wai duk ɗaya suke duk wata ɗaya suke da annabin da yake can saman saman sama da yunusan da yake ƙasan ƙasa duk a waje ɗaya suke ta a gaban Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine fasara hadisin la tufadiluni ala yunus bin masaka ku misali ba wai fifikon jiki ko na daraja ba a'a kar ku ce ni ne na je fadan Allah gangariya yurusa ko bai je fadan Allah gangariya dukkan mu je fadan Allah domin akwai hadisi ma jibril yana tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi saman sai ga wani mala'ika shi kuma ya taho daga sama zai yi kasa sai jibril ya ce da manzo Allah gaisa da shi sai manzo Allah ya gaisa da shi sai jibril waye wannan yake Muhammad ya ce waye babban mutum an aiko shi sai ga an aiko shi to yanzu jibril na za ku yace Allah ne yake mu je Ike to ni kuma ai yanzu ni ma wajen Allah na tafi. Ni ma kira na ake. Su sun yi sama wajen Allah shi kuma yau kasa wajen Allah. Allah ya karfin hankali malam san mutum ya sa hankali. Gaskiya ne Allah yana sama, gaskiya ne yana ƙasa, gaskiya ne yana ko'ina. Kai na hankalin ka za ka yi abu. Kai ka ɗau suka yi ka jefa shi a cikin kofin ruwa. Ina ne ruwa ike cikin sukari, ina ne ruwa baya cikin sukari. ina ne ruwa yake tare da sukari ina ne ruwa bai tare da sukari ai saman bakwai da kasan bakwai gaba ki duk fadil mai cikin Allah tabaraka wa ta'ala to sai kaga sai gyara imani kenan sai gyara karatu wannan kisa ta yi kyau mala ta yi kyau kare da gaske a gyara imani to wai laisa muhammadu annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam to aqrabu ila allah ya fi kusa da Allah ba min yunusa daga annabi Yunus allazi fi qa'ar bahari wanda yake can cikin kasan teku wa huwa fawqa tabaqati shi kuma Allah yana saman sama shi ko Yunus yana can kasan kasa haza ma'ana inji wannan malami ce wannan shine ma'anar la tufaddili ala Yunus bin Matta wannan shine ma'anar hadisin kafa rubuta ni akan Yunus dan Matta inna Allah ubangiji wasu mai alwasina alimun masani ne wal insanu dan adam kalimatullahi kaliman Allah ne kamar da muka karanta kafin nan illi da'ilun fil ardi kalima kowanne sai daga cikin mu kaliban Allah ne tabaraka wa ta'ala kadan kaliban Allah ne fi ardihi akan kasa Allah fa zatul insani zatin nan dan adam kalifatun kalifa ce an zatin lahi ta zatin Allah tabaraka wa ta'ala wa sifatul insani sifatan adam kalimatun kalifa ce an sifatin lahi tabaraka wa ta'ala ta sifa Allah al-qudratu iko wal iradatu da nufi wal ilmu da ilimi wal ayatu da rayuwa wal sam'u da ji wal basaru da gani wal kalamu da zance kullu insani duk da yana da wa'annan duk da yana da wa'annan amma hakika wa'annan na Allah ne kowane ɗan adam na lajirsa ya samu rabo min haji su daga wannan suwofi yana ji yana gani yana riska yana abu amma Allah ta wani kota ya ce inna wuwa sami'ul basir Allah kuma yace da ɗan adam din ma subhana allazi asra bi asri ila min al-masjid haram ila al-masjid la qasal allazi barakna ala al-nil wa min ayatina inna huwa sami'ul basir ɗan adam ma sami'ul basir ne Allah sami'ul basir ɗan adam sami'ul basir to amma ko hauka kake ka san na Allah dai shine gangariya naka dai gabu ne kawai to kowane ɗan adam yana da rabo a cikin wa'annan sufofin hazi sifati wa hiya haqiqatan amma ita haqiqa lillahi ta Allah ce wa ta wushi kadai ba wani ji sai Allah kaga wato su sai mun gode wa Allah ne da ya kama wannan zamani na kaucin zamani wato su sauran malamai da suka yi ta kawo wato tauhidin nan na sanarsa mutane Allah alwujudu والقدم والبقاء والمخالفة وكذا الله يساكا مثل على الهيك جدا نمسى انت مثل على الله اما والله ما دقق قلب الشراعك دقق قلب الشراعك يا مال زمن تو كان على تو وتلا وات دبا اما كما اتكي da sun iya bayani ka san ba wata sabuwa sai ta Allah to da kai kusa ka san ba wani ji sai na Allah ka san ba wani gani sai na Allah to kuma da an yi kusa a nan wajen to to to fadalla dai ai tar dai a zo a karba azkarul tarbiyya dai ai tarbiya mutum ya kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala to amma ta hakika ta Allah ce wa hada shi tare wa afalul insani aikin dan adam kalifatun kalifa ne na afalillahi ayyukan Allah tabaraka wa ta'ala kalifa ne ayyukan ayyukan Allah ne tabaraka wa ta'ala domin Allah ya ce kulli yawmin huwa fi sha'ani kulli yana cikin shagali amma sana gurugu la kuma ayyo asa amma ku mutun da alayo kiyama na ajiye yau aiki duk akan ku zai yi akan ku amma kullu Allah a cikin sha'ani yake to ai kaga wato wani wannan maridin malami din ya tambaye Abu Hanifa yake cewa me Allah yake yi yanzu sai Abu Hanifa ya ce abinda Allah yake yanzu tambaya me Allah yake yi yanzu yace so kake baka labarin abinda Allah yake yanzu yace to ai bare zama almajiri mai tambaya yana kan kujera a zaune ba kuma mala yana kasa sako ni kai ni in hau inda kake sai in baka amsa shike nan mai tambaya ya sako ya hau shike nan Abu Hanifa sai ya hau sai to abinda Allah yake yanzu ya kaskanta munafiki irin ka ya sauke shi a kasa kuma ya dora gaskiya iri na ga aikin Allah yanzu abin da yake kenan sakkowa da kai aikin sa ne ni ko hawan da ne aikin sa ne to kaga duk aikin da hakan kaliba ne na aikin Allah tabaraka wa ta'ala in baka san aikin da Allah yake zuwa duba ne ake da muke yi yanzu ga sai kana aikin da Allah yake yi yanzu kenan abin da ake kenan a kullu insani duka gadan kalifatun anillahi kaliba ne ga Allah tabaraka wa ta'ala fi juz'in a cikin wani bangare min al'alami na daga halitta Allah ya kankanta auka sura ko yayi yawa fa kulluna dukkanmu rabbun mamallaki ne na wani abu ko mu ya mallaki wani abu ko mu ya mallaki wani abu shay'in ga wani abu illa annar rabba sai dai mamallaki na hakika la yutlaku ba a fa'ita rabban rabbu din ba a tsadanta hakikatan ala ghairillahi sai a ga wani Allah illa idza ubifa ila shay sai dan alaba wani abu rabbu dari mai gida ko Ubangida. Ubangijin gida ko? Ana ta Ubangijin gida. Ubangiji hakika wai Ubangiji ba hada da komai ba waye. Amma ba ce Ubangijin gidan nan. Mai gida. A wannan ba Allah bane ko? To, Rabbu dari. Kaga an hada Ubangiji da da gida. Ko ko Rabbu sauti. Ubangijin wannan riga mai wannan riga. Ko ko Rabbu kitabi mai wannan littafi. Allah huwa Rabbu hakikatan Allah shine Ubangiji a hakikance. ko da za ka ga an ba idan mutum yana da bawa sai a ce ga bawa ga ubangijin bawa a ba yana nufin wanda ya halicci bawan ba amma dai shi ma sunansa kenan a zuwa wa shi ubangiji hakikatan shi ne Allah tabaraka wa ta'ala to wannan ma lam yakun lirruhi makanu amma yanzu da za ka zo ka tace mu ina ran mu yake shi ainihin kalifan Allah dan kalifan Allah din فإذا سويت دم الله إن غير آدم ونفخت فيه من روحي نبوسا من رأينا شي رب مدنا ينا هنا إن كنت أكي يكي غلابوا أما وإذا كان إسماعيل مع الأنفلة يأتي كم أتك إن رأيك بدي أكي أي فأوياتي يأتي كم أتك إن رأيك بدي أكي أي فأوياتي أما لا ينا كو إنا أتك آدم فأفلش يكي كو لكن ينون ونوزي كتي أين أنا رأيك بدي to wannan kalima na Allah din na gangariya din wannan malam ya kullu ruhi makan ne yayin da rai yana godina wala jihatun babu wani waje da zaka ce rai a nan yake su haka rai ma ba rai ma ba ka ga ba baka iya cewa ga inda yake ba ina Allah kuma tabaraka wa ta'ala ko ko yanzu a ce ka ga nan tabarakallah duk muna da hankali amma zai iya nuna hankalin namu ha to kuma rashin ba a ga hankalin namu shike nan mun zama haukata kenan mu haukata ne to mu iya abin da muka fahimta a cikin Allah abin da ba fahimta ba mu ce yanda Allah ya faɗa haka yake ko mun gane ko mu gane ba ina hankalin mu zai iya riskar abubuwa na Allah ta Allah yana ko ina da ko ina tabaraka wa ta'ala hankalin mu ya iya ganewa bai iya ganewa ba haka Allah yake tabaraka wa ta'ala min da zamu iya ganewa ba to ka gani kai kanka dan adam ka san ina ranka yake ba ko ina da ko ina jikin ka rage yana nan zaka ce gashi a nan ba baya nan wajen fil insani to kazalika laysa lahu aynu ranka ba shi da aina yake wala kai mun ko kaya fali hada saboda haka la yakunu kalifatan anillahi ba wanda zai zama kalifa ga Allah illa al-insanu sai dan adam Allah yake ni ja'ilun bil ardi khalifa dan adam ne kawai halifan Allah saboda waɗannan abubuwa da dan adam ya tattare a cikin sa mm wa qalat al-yahud wa qalu takaza Allah wa nadan subhana wa qalu al-yahud yahuda wan nasara da nasara wa man za'ama da wanda ya riya annal mala'ikata mala'iku banatullahi wa ya'ya mata ne na Allah to duk waɗannan mutane guda uku suka ce ita kaza Allahu walada Allah ya rikida qala qala ta'ala sai Allah yace subhanahu tanzihan lahu sarki ya tabbata ga ubangiji ya rikida Allahu ma fi samawati wala bari dai ba fi samawati abin da yake saman bakwai wal ardi da abin da yake kasan bakwai na Allah ne tabaraka wa ta'ala mulkan mulkin Allah ne ba wani abokin tarayya a cikin Allah a ciki wa kalkan halittan Allah ne ba ubangiji a cikin su wa abidan bayin Allah ne babu dan Allah a ciki su yahuda suka ce uzairu dan Allah ne saboda gashi ya haddace a tauraya za a mutum ya haddace a taura banda dan Allah ashe da zo zamanin annabi Muhammad ma da su ga yan Allah da yawa ubi billahi dan duk wanda ya haddace Qur'ani a wannan sa shi ke da dan Allah ne ko to nawa ne ma haddacen Qur'ani a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma nasara suka ce annabi Isa dan Allah ne saboda ba shi da uba to ba mu san kuma yadda za su da Adamu ba shi ba uwa ba uba din ma ba mu san kuma yadda za su da Hawwa uba ita uba da ita ba uwa waye ya ciki to kaga ai wannan ya zo abu mamaki sannan ba mu san yadda za su da rakumin annabi Salihu ba shi ma ba shi da uwa ba shi da uba dutse ne uwarsa dutse ne ubansa to ko ya za su yi kuma ya za su da ɗan rakuman ma shi ma ɗan rakuman ba shi da uba uwar da ciki ta fito daga dutse ita uwar dutse ne uban uwarta ita kuma tana fito ta fito da ciki ta haihu dole wa'annan abubuwa na mamakai na Allah tabaraka wa ta'ala yau wai ba wai dan abu da dan ba da abu a ce wai dan Allah ne kenan ba wayannan duk suka ce haka Allah tabaraka wa ta'ala yake tanzihan lahu sarki ya tabbata ga Allah ballahu ma bi samawati wal ardi duk abin da ke saman bakwai da kasan bakwai na Allah ne mulkan mulkin Allah ne la sharika ba abokin tarayya gare shi wa kalkan halittan Allah ne la rabba ba ubangiji a ciki wa abidan bayin Allah ne babu ɗansa a ciki wal mulkiyatu ta san bauta tunabilu iladatu ta kore wato haihuwa inda aka ce na suwa na duk bayinsa ne ka san ba da a ciki ba wanda zai ce da ɗansa bawansa ne al-insanu mutum la yumkinu ba zai yiwu ba an yamlika wala da ya ce ya bautar da ɗansa ma'ana ɗan ya zama bawa ya je ya siyar da shi hatta fi shari'ata hatta a cikin shari'atan ta manzo Allah man malaka wala da duk wanda yake ya mallaki ɗan zuwai bawansa ne utika shari'ata ɗan ta ko ya ɗan ta ko bai ta ba utika alai shari'ata ɗan ta wannan ta to kullun lahu kullun lahu to duk qanitun abin da ke saman bakwai da abin da ke kasan bakwai qanituna masu bi ne mutihuna masu bi ne ga Allah kullum dukkan su bima yuradu minhu abin da yake aikata abin da aka so ya aikata ne bai fi karfin Allah ba sai akwai wanda an so ya aikata kuma an yarda da abu irin musulmi kenan akwai wanda an so ya aikata amma kuma ba a yarda da abu ba kamar kafirai kenan amma ba wanda ya fi karfin Allah tabaraka wa ta'ala badi'us samawati wala Allah shine badi'us samawati makajin wato sama da kasa mahalicin su Allah shi ya kago sama da kasa mujidu kuma shi ya samar da su la ala misalin ba akwai kwayan wani yayi ba sannan yayi sabaka da ya rigaya ka san ko mutum yayi abu shi bambancin na Allah tabaraka wa yanzu idan ka idan ka kirkiro wani abu ka kera wani bai taba kera ba to ka sha wuyar tunani sai ka tsaya kana ta tunani kana ta tunani har kai ka haɗa kai kure a wani waje ka gyara ka cire haka fitar da abu yanzu za ka sake wani kera to ba wahala kenan to shi ko Allah tabaraka wataala ba tsayawa wai tunani ba tsayawa wahala kun kawai aka ce saman da kasance ta kasance ko ba tare da an gano ta a wani waje ba tabaraka wataala وإذا تلي أمرا فإنما يقول له كن shi فيكون ne wai da Allah zai kago sama da kasan ba sai aka aka yi ta tunani aka yi ta tunani kuma irin abin da architect suke yi kuma su zana a goge su zana a goge kuma su zana har kuma dai drawing din kuma ya fita amma Allah ya fi karfin haka wai za ka biya amra duk ko ne da ko me ma idza arada idan Allah ya nufin sa amran wal lamari ijadu in Allah ya nufin ya samar da shi fa inna ma yakul lahu Allah yana ce da abin nan kun kasance sai ya kunu fa huwa yakunu sai ga wannan abin ya kasance haza amru izhari ko amru izhari qudrati horo ne na bayyanar da kuduran Allah ko ba ba wai shi kenan ba wai Allah shi kenan da awon da zai samu kun kun kun kun kun Allah yake ta cewa kowace ko a kun ɗaya tak aka faɗa duk waɗannan abubuwa suke kasancewa kun ce guda ɗaya duk a cikin da waɗannan abubuwa suke faɗa Allah ya gajiya sai dai ta kun ka- wannan ya kasance kun wancan ai to in abubuwa wajen abu kun ɗaya ce duk gaba ɗaya waɗannan halittar Allah duk abin da ba Allah bai faru to yanzu hankali ya iya gane wannan eh a sai sallamawa kawai malam hankali zai iya gane wannan ba wa qala allazina وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو أو تأتينا آية وقال الذين لا يعلمون كفار مكة كافرون مكة wanda wanda zamanto suna fahimtar komai ba sun faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama laula yukallimuna Allah wai me yasa ne Allah ba zai zance da mu ba yace annaka rasulu ya gaya mana guruguru baki da baki ya ce mana kai ma'aikinsa ne sannan su wai Allah ya ce musu baki da baki kai ma'aikin kai ma'aikinsa ne dole ya su iya karɓar wannan ba su iya karɓar mala'ika ba su iya karɓar abu sai zatin Allah tabaraka wa ta'ala ran da arizi ya zata Allah narkewa zai ba shi to su ba irin nan suna ina ina nan sun narke ba su aw na ayatu ko ku aya ta zo mana min maqtara alahu wato abinda wato muka bujuro da shi cewa a yi din nan to sai an yi wannan in ba haka ba ba za mu yi imani da kai ba كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم Ka- kazalika yanda kama kala haula kamar yanda kafiran maka din nan suka faɗa ya rasulullah qala allazina min qablihim kafiran da suke bayan su ma haka suka faɗa min kufaril umam ne da kafiran al'ummati almadiyati wanda suka shuɗe haka suka faɗa li anbiya ihin ga annabawan su misala qaulihi irin faɗa kafiran zamanin ka yana ta'annuti na daga ta'annuti cikin magana wato mutum ta- abinda ake cewa ta'annuti mutum yayi tambayar da zai rikitar da magana da ake ciki ga baki daya ba wai dan ya nemi sani ko dan ya abu ba a'a da gangan dama ya sako ta to shine ta'annuci dama ta'annuci ne kawai dan su juyar da maganar wato su rikitar da maganganun da ake ciki wa talabul ayati wa wa talabul ayati cikin neman wato ayoyi sai sun zo wannan ayat da suke ciki yanzu wanda suka zo bai amfane su ba sai sun ce wata ta zo wato dan a tashi daga kan wacce ake magana ta yanzu kuma a shiga wata magana da yanzu Hmm.
تشابهت قلوبهم kamar annabi Musa da ya zo ya ga Fir'auna sai ni rasulun lirabbil alamin ni ma'aikin Allah ne sai ce to gama barin kurunul ula Musa ya labarin duk jama'o'i da suka shige Musa na da labaran labaran mutanta kai yanzu to kuma Musa ya man labarin annabta kuma ya je ta ba shi tasunan mutanta shi ma annabi Musa da yake ya iya sai ce ilmu ha inda rabbi ilmin sai na wajen Allah ni dai mu yi magana da muke ciki da kai yanzu to wannan shine ake cewa ta'annuki ka zo za ka yi magana ta ake ciki kuma sai a ɗauke ka da magana ta ake yanzu kuma a kawo ka wato ba ta sha ba har kulubuhu zukatansu ta yi kamanni fil kufri cikin kafirci wal inadi da tsaurin kai haza fi tasliyatun akwai hakurkurtawa a cikin wannan magana lin nabi sallallahu alaihi wa sallama ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ne yake ba shi hakuri قد بينا الآيات لقوم يوقنون Wata hakika bayyana Allah mun bayyana ayoyinmu li kaumin ga mutane nuna ya Allah zuna da suka san Allah a ayatu wannan aya ce ta Allah fa nuna sai su imani da shi tafsirahul ayati bujuro ma da aya din nan ma a haka da ita ta annutun wato so suke su ta magana ba wani abu ba إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا inna kalma rabbaniya kalma ce ta ubangiji mu da girman mu ji ubangiji arsalna ka mu muka aiko ka mu da girman mu ya rasulullahi ai mu ne muka aiko ka ya muhammad wannan girmamawa ne ya muhammadu bil haqqi mu muka aiko ka da gaskiya bil huda da shari'a bashiran kana mai bishara man ajaba ilayhi bil jannati kana wato wanda ya karbi sakon nan naka da wato bishara da aljanna wa nadira kana yin gargadi da mallan yaji wanda bai amsa sakon nan naka ba idan yin nari da wuta ولا تسأل عن أصحاب الجحيم kaka tambaya wala ta za a na sahabi jahim kaka tambaya wato an ashabi jahim ga wa'anda za su shiga wuta din nan waɗannan yan wuta din nan ya rasulullahi kaka tambaye ni wai me yasa ne suka ki musulunta har suka shiga wuta wannan dalilinta annabi Muhammad gani yake wai in kafiran nan ba su kafi wannan sako ba wai kamar shine da ya taƙaita ko shine ba shi da fasaha ne wajen kira ko ko shine da yi kokari bane har yanzu za su ga wuta annabi yake damun kansa sai Allah ya ce a'a ba naka sai dai ka- ka je ka isa ki karɓa su shiga aljanna wannan kuma yana hannuna haka zambe ne ana sahabin jahili ahalin nari ga mutanen wuta ɗin alkufaru su ne kafirai malahum kaka tambaye ni wai dan me la yu'minu ba su imani ba inna ma alaikal balagu kai dai isar da sako ne naka fa qad ya rasulullah wannan ma duk bada hakuri ne ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ولن ترضي عنك اليهود ولا النصارى حتى حتى تتبع تتبع ملتهم in kuwa kafiran yahuda ne ko kafiran nasara ne bari ka ji wata magana ya rasulullahi walan tarza ankal yahudu su yahuda har abada lan har abada ba su yadda da kai ba walan nasara su ma nasara har abada ba su yadda kai ba ta ta taji amillata sai ka ban naka addinin ka bi nasu kai fa na san ba za ka yi ba kai ma to kaka kara kaka sai ba za ka bari wasu ba su bari ba sai da shi kenan da sai dai kai ka isar kawai ibada ba za su bi ka ba sallallahu alaihi wasallam ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم sai ka ba hanyar su اليهود يهود والنصارى da nasara la yarduna an mustafa ba za su yarda daga mustafa manzon Allah ba wala an muslimina ba za su yarda daga musulmi ba hatta yutabi'uhum har sai sun bi su fi dinin a cikin addinin su hatta yutabi'uhum har sai sun bi su fi dinin a cikin addinin su to ka ga mashi ja ها؟ إنا الله إنا إليه راجعون حتى يتابعوه wato har sai ya bi su har sai kun bi su fi dinihin a cikin addinin su kul ga ya musu قل إن هدى الله هو الهدى kul ka ga musu inna hudallahi shari'an Allah huwal islamu addinin Allah musulunci wato huwal hude shine addini da Allah ya yarda da shi shine shari'a wa ma atahu dalalun duk abin da ba musulunci ba kuma bata ne ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير wala in tabata wallahi ya rasulullahi da ka bi da wai a kaddara to kaga irin wannan kalma ita take kuma da daru sama maka manzo Allah Allah mace ita a kaddara kai baka jin Hausa ne ka ce wani yanzu fa da a kaddara kai kaza da abu kaza faru wai ma'ana kai abin kenan ai riga ka ba akai ma yana daga cikin lutufin Allah shi riga ka yake wa Annabi Muhammadu kaga ko an ce rigakafi ya fi magani ko sai a ce masa da ka yi kaza to kaza ne zai faru to wato shi annabi sai ya yi kenan sai haka ya ji a ce kayin an yabe ma ma to shi an man rigakafi ma bai yi abun ba bare ma a zo wai su su ba dan haka ranar kiyama kowane annabi zai dinga cewa ina tsoron kaza ina ba tsoron kaza saboda shi sai da ya afka cikin abun aka yabe masa shi ba annabi Muhammad ba shi da abin da ya ce yana jin tsoro saboda duk an man rigakafin abubuwa duk abin da ake tsoro Allah ya annabi rigakafin sa ga waɗansu daga ciki wala in tabata ka ga Muhammadu da ka ji a hawa a hulsan zuciyansu allati yad'unaka ilaha wa da suke kiranka zuwa ita farkan wannan al'ajjala da ka bi da a ce ka bi ba dai muna fahimta Hausa ba da a ce ka bi ma'ana ka bi ne da a ce ka ji ya rasulullahi فأنا الذي جاءك من العلم ما أبن يزوى أنا دقى إلم منا الوحي وحي إن من الله دقى الله ما لك من الله والله دا بك سامو أوجن الله ومن وليهم ولمجر إن سلم لي أخذك تدري شيئك أوجن الله ولا نسير كون من سيمك يمنحك تدري حنا دقى أبن دا الله تنزيما سيأي كان وانا هو كنت أبن دا تباسد وانا أنفاني عشي daga sai ka shi kansa Muhammadu da abin da Allah ya ce masa inna Allah wa inna ilaihi raji'un ai hasara ba ai hasara ba wannan rigakafi ne Allah yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hmm.
الذين آتيناهم الكتاب يحلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به الذين آتيناهم الكتاب أما وإن da muka ba su littattafai wa'ansu daga cikin wanda muka ba su littattafai ya tuluna suka suna karanta littattafan nan hatta tilawatihi wato mutukar karanta shi ya karahuna suna karanta shi kama uzila kamar da aka saukar da shi kuma suna fahimtar me Allah yake na daga bisharar da ya ta annabi Muhammadu ulaika yu'minuna bi wa idan su suka imani da littafin ulaika yu'minuna bil qur'ani to su ne suka imani da qur'ani dama a cikin littafin sa Allah ya ba su labari shugaban littafai zai zo shine qur'ani kuma shugaban ma'aika shine annabi Muhammadu zai zo shi kenan da annabi Muhammadu ya zo sai suka imani da qur'ani suka imani kuma da annabi Muhammadu kamar irin su Abdullahi bin kamar irin su Abdullahi bin Salam kamar irin jama'an Najashi su kuma mutanen Habasha nan wato da suka tafi wa manzon Allah ita nan da jin nasara ne amma dukkan sun karanta wato cewa shugaban littafi zai zo shine Qur'ani sai suka imani da shi kuma shugaban ma'aikata zo shine annabi Muhammad sai suka imani da shi wa man yakfur bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun wa man yakfur bihi amma wanda ya kafirce bil kitabi da littafan da aka ba su al-Musa wanda aka ba su ya an yi arrifahu ya jirkita shi kaula yake wannan humul kafiruna su ne wato wanda suke asara tsafafu li masiri saboda tafiyar su ila nari zuwa wata almu'abbata ta azaba tuturtawa alayhin a gare su يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على ya العالمين bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaqubu uzkuru ni'mati allati an'amta alaykum kuna ni'imomin da ne muku alaiku wa da ne a gare ku wa anni faddaltukum ni ne fa na fifita ku alal alamin a bisa talikan zamanin ku duk jama'a da take zamanin ku din nan na fifita ku akan su amma talikan zamanin sa ake nufi amma banda al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takaddama wannan magana ta zo misluhu irinsa da alhaqu ubangiji ya kira bani isra'ila wa zakkarahum Allah ya tunatar da su bin ni'am da ni'imomi allati an'ama ala aba'ihim wace ya amsa iyayensu wa zakkarahum Allah ya tunatar da su bil fadl allazi da falalar da aqali aba'ihim ya ba iyayensu ya tazakkaru dan su tuna yashkuru dan su gode wa tilkan ni'ima ta wannan ni'ima da Allah ya ya ba su hatta yu'minu asil imani wa yastaqimu sujudaka alfarqu amma duka haka ya fita girman kai alfarqu bambanci baina ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tsakanin mu mu al'ummar nan ta annabi Muhammadu khairu ummatin ya al'umma ukhrijal lin nas da aka wuta a cikin mutane wa bani isra'ila da bani isra'ila kowa shine anna bani isra'ila cewa su bani isra'ila zakarahumullahu fadlahu Allah ya tunatar da su falalarsa da ya musu fa takabbaru sai suka yi girman kai maimakon su goge wa ghadabu suka fusatar da Allah fa hulku sai aka halakar da su lamma ra'au fadlahu yayin da suka ga darajar su da girman su maimakon su dan an da kai ga wanda ya musu sai suka yi girman kai wa ummatu muhammadi amma al'umma annabi muhammadu ta Allah yace kul bi fadlillahi ka ga musu da falalan Allah wanda shine qur'ani wa bi rahmatihi da rahama Allah annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam dukkan falalan ko da rahama fa bi zalika bal yakrahu shi farin ciki da kobe amma farin farin ciki da irin wa'annan nahanu mu idan ta zakarna fadlillahi idan muka tuna falalan Allah kawiya da jabuna sai kaunan mu ke karfi da Allah sai mu ta gode wa Allah wahu su kuwa idan ta zakaru fa sallan suka tuna ballan Allah takabbaru sai su wa Allah girman kai ya kaula hun misul ma wa qali iblis sai irin abin da ya faru ga iblis ya faru a gare su واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون wata ku ku ji tsoron yawan rana ita ce ranar kiyama la tajzi ai la tuguni ba za ta wadatar ba nafsu wata rai ba za ta wadatar ba annabcin ga wata rai ran kafiri ba ta wadatar wata rai ba ta wadatar wa ran kafiri komai ba wala ya kubal min adalu ba za a karbi fansa ba wala ya tanfawa shafa'atu ce to ba zai amfani ga wannan ran yanzu ba ba zai yi wannan ba wala mun yin saruna kuma ba za a taimake su ba ko yau mulki ya mace ta ranar tashi dama kawai su an ba su tsoro min zalika yau da ranar tashi dama fa innal insana shi dai mutum a nan zaman duniya idan an raba lahu bala in wani bala'i ya taso masa fi duniya a duniya rubama ya kuma insanin bijaji kila wani mutum ya taso da matsayinsa sai jihi sai ya zo ya tserar da shi min zalikal bala'i daga wannan bala'i wani zalam ya ji idan bai samu wani mai alfarma da zai kare masa ba to haza fa rubama yuti malai kila ya ce to ai ina da dukiya yanzu a fahimci sai ya fashi kansa da wannan dukiya malam kada su zamu sai ya kubuta min zalikal bala'i daga wannan bala'i wa illan ya in bai samu mai kare ma ba bai samu dukiyar ba ha zai ni faruba ma da yawa ma kama fi kubara sai manya manya kuma su ta su talkon kawai sai a tashe shi wa shaffa'u su yi ceto biya a cikin sa fana fa'atu shafa'atu sai ceton wa'annan manya manya din nan a nan duniya kuma ta amfane shi wa idza lam yajid hadha kullum da samu wannan duka ba lan yanqala hu bidal kitab to ba abin da ya kare ya rage masa shi to yanzu kuma karfi na ya fasan mu to kuma duk danginsa da suke zai to sun to mu ma ba gudu ba ta da baya sai duk je ko mu halaka ko ku kai ka kubuta to haka ake in ba wanda zai tsaya ma kudin ka zai tsaya ma ba ba wani wanda zai taimake ka to sai ga mutum kuma ya ya nade hannu kuma yanzu karfin sa ya fatan masa na taimakansa kuma sai tsaya da shi zai ya samu ya ji da ansara ya samu taimaka min ashirati daga danginsa wa abadi da masoyansa yan su na taimake shi alal kitali a bisa wannan yaki wallahu ubangiji na fa hazil wujuba ya kore waɗannan fuskoki kullum yawmal qiyamati wannan fuskoki tun ba su amfani ba wani ba zai iya taimake ka ba amma fa in baka zo da la ilaha illallah ba kudin ka ba zai iya taimake ka ba masu Allah uta yanna malama walada tun ba za su yi musu amfani ba kuma ba wanda zai cewa to yau bari dai ya ci ya daura yaki da mala'ikun ma zamaniyawa kuma wani zo ke to bari dai mu ma ba gudu ba da gaba ko ai mutu ko ai rai ba zai iya faɗan wannan nan kare to ya rai ranar tashin kama su wannan ba zai faru ba la ta jazi nafsu wata rai ba ta sakawa an nafsi ga wata gudanar da wani abu ga wata rai shi an wani abu wala ya kuma ya adulun ba za a kawo fansa wala ta fawa shi fa ta ce to ba zai amfane ta ba wala in yin saruna kuma za a ta taimake su ba lan ya jidu ba su samu manyan shafa'u biyu wanda zai ceto cikin sa ba hatta su kubala shafa'atun ba zai aka bi ceton nasu kum laika lahu shafi'un kafirai ba su da maceto fa ma lana min shafi'ina su da kan suka ce ba su da maceto a ran tashin kyawawa ko kafin kowa ma ya faɗa ko ikilabin musulmi ne amma waɗannan maganganu duk sabanin musulmi ne duk wanda ka ji ya dora wani musulmi makiyin sai dora wanda yake ji ya dora sai ji ai bin tasuwa na ce amma da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kan wanda ya zo ya karanta min Qur'an nan sai zuciya ta sada lami lafiya amma da ka ka karanta Qur'ani da kiyayya sai ayar da aka da kabure ka ce ta makiyin nan naka ce sai ka ce duk makiyin ne wannan abu ko
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن واذكر كتنا يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ابتلى اكتبر يعني الله يجرب إبراهيم النبي إبراهيم ويجرب النبي إبراهيم ربه وبنجد النبي إبراهيم وبنجد ليديكو ne da rabu wanda ya ga dama duk da kansa ka annabi Ibrahim annabi Ibrahim dan morin Allah ne dan gatan Allah ne kwarai da gaske dan mori ne na Allah amma duk da haka yadda Allah ya gwada tabaraka wa ta'ala to shine ake ga mana ka tuna yadda Allah ya jarraba annabi Ibrahim alayhi salatu wa salamu bi kalimatin da wayansu kalmomi shi Ibrahim din nan Ibrahim ismu suna ne a jabilun baubawan suna ba balaraban suna bane ba ibraniyancin suna ne fi bugati ibrana Ibrahim a duka ibraniyanci ma'anahu ma'anarsa abur rahim uba mai tausayi shine ma'anar Ibrahim uba mai tausayi wannan ajamin suna ne ba larabci ba Allah ya tarrafa annabi Ibrahim rabu ubangijin annabi Ibrahim da kalimatin da kalmomi bi awamira da hore hore wa nawahi da hane-hane kallaba hudiya da Allah ya dora masa a kansa ila ila aka ce abinda Allah ya tarrafa annabi Ibrahim da shi din nan iya manasikul hajji shine aikin hajji Allah ya dora annabi Ibrahim wannan aikata aikata da muke a cikin hajji din nan ila ita Allah ya dora annabi Ibrahim wakila ina kuma almarmazatu in yazo alala dole ya kurkure bakinsa wal shaku da shakan ruwa wa siwaku da yin aswaki wa qasu sharibi da yanke gashin baki wa farqur ra'asi da tunke gashin kansa alabi kana dini wannan duk wajibi ne a addinin sa wa qalamul azbari da yanke farce wa natful ibdi da tsige gashin hammata wa halqul anati da aske gashin mara wal istinja'u da yin tsarki da ruwa wal kitanu da yin kaciya huwa awwalu man istatana annabi ibrahim shine farkon wanda ya kaciya wa kana ibnu samani da sanata ya dan shekara 80 aka ce ya kaciya kuma yayi alayhi salatu wa salamu bil qadwimi yayi kaciya nan da fatanya ya sa fatanya yayi sai ibrahim kenan wakila kila kuma aka ce salatu na kafalatan tabi'u ne guda 30 asharatu akwai guda goma fi suratul bara'ati a cikin suratul bara'ati to akwai guda goma a cikin wato sura bara'a wanda Allah tabaraka wa ta'ala kida shine wanda ya horo shi da su su ne at-ta'ibun al-abidun al-hamidun as-sa'ibun ar-raki'un as-sajidun lamirun bil ma'ruf wal nahun 'anil munkari wal hafizun li hududillahi wa bashirul mu'minin to kida wa'annan su guda wannan suratul bara'a sannan kuma akwai goma a suratul mu'minina kadabla al-mu'min الذين هم في صلاتهم كاشرون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فائدون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وأما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن اتقي وراء ذلك أولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعادهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون wannan kuma ta wannan aya kenan sannan kuma akwai kuma a cikin la'azabu akwai kuma goma a cikin lahazabu innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أدى الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وإن غورا غورا الله يقول إبراهيم دسم عليه الصلاة والسلام to kila wa'annan wato ɗabi'o'i talatin ɗinan kenan na ga goma a cikin bara'a ga goma a cikin muminuna ga goma a cikin lahazabu to tilkal kitabu salatuna wayannan ɗabi'u talatin din nan hiyar lati in talabi ha ibrahim rabbu ita ce wata ubangiji annabi ibrahim da rabi ibrahim da shi fa atamma hunna sai annabi ibrahim ya cika su addahunna ya ba da su tammatin cikakku Ƙara inni ja'iluka lin-nasi imama.
duka nan sai Allah ya ce masa qala ta'ala lahu sai Allah ya ce masa da su da shi inni ja'iluka to ni na sanya ka ibrahim bin nasu ga mutane imaman kudwatan kai jagora ne lidina a cikin addini kullu ahadil adiyani duk ɗan wa'yansu addini ya kula za su yi suna cewa inna hum ala dini ibrahim suna kan addinin annabi ibrahim mu musulmi muna cewa addinin annabi muhammadun ma akan addinin annabi ibrahim ne yahudawa suna addinin ibrahim nasarawa suna cewa addinin ibrahim su ma kafiran masu bautar gunkin ma abin mamaki har buda din nan na zamanin mu na china din nan na buziya din nan suke ko wani cewa addinin ibrahim ne wai Allah ya aiko annabi Ibrahim da littafi goma sha amma fa ƙarya ne fa kafa abai ko wai Allah ya aiko annabi Ibrahim da littafi goma sha biyar wai shauran da zaman ji shari'a ne amma littafi na sha biyar ko sanar da ilmun zakin Allah ne shi da yake wani kasan mutum mai kadan jiki a wato ya rabe ta haka zakin Allah din yake shi da haraka wata Allah ubillah to haka buza buza suke cewa to kowayen mutane suna annabi Ibrahim nasu ne na abu mamaki yanzu su nasara idan suna wa aljafi suna zagin wa'ansu annabawa kaga annabi Muhammad da yake yawan faɗa Suleiman ce suka ai ma Muhammad mai sihiri ne irin Suleiman su Suleiman wani mutum ne mai sihiri kawai ba annabi a wajen su ba sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsarkake shi su ma Yahudawa annabi Isa su dan zina ne masu a wajen su wai dan dandan Allah ne ya tsarkake tabaraka wa ta'ala amma ba wata al'umma da zaka yi tana zagin annabi Ibrahim kuma ta ce ita ba ta annabi Ibrahim kowa so yake raba kansa da annabi Ibrahim sai da Allah ya raka rafa rigima ku yahuda nasara Allah yake ma kana ibrahim yahudiyan wala nasrani shi ba ba yahude bane shi ba nasari bane lakin kana hanifan musulma wa kana rasul inna awlan nas bi ibrahim ku zo ku ji wanda ya mutanta da annabi ibrahim lallazina tabu mutanen da suka bi shi a zamanin sa su ne nasa wallazina amanu to da suka yi imani wa hadha inna awlan nas bi ibrahim lallazina tabu wa hadha an-nabiy mutanen zamaninsa da wannan annabi mai girma Allah yake nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da wannan annabi ne sai ce wa Musa amma annabi Muhammadu ba a gaya mar haka sai ce wa hadan da wannan annabin ma sai annabi Muhammadu ta yake ga sallallahu alaihi wa sallam da annabi da annabi Muhammadu wallazina amanu da wanda suke imani da annabi Muhammadu to mu ne na annabi Ibrahim to kaji annabi Ibrahim da aka tsora ma wa'annan bala'ai kala kala din nan ya auka ya cika su ya haƙura a yi haƙuri da yan uwa zara Allah ya tsina wata bala'in da Allah zai jefa mutum da raba ne in mutum ya haƙuri ya cika kuma yanzu wata magana ta biyo ba jira annabi Ibrahim da dai Allah ya ce ya garrabe shi da wa'ansu abubuwa da kalma da wa'ansu abubuwa kuma Allah yake ya cika ya ba da su yanda yake kuma wato wato ribar cika din Allah da na zaɓe ka jagora inni ja'iluka lin-nasi imama na sanya ka watan jagora fi dini a cikin addini kullu ahlul adyan duk masu addini ya kurna suna ta inna hum ala dini ibrahima wai suna kan annabi ibrahim addinin annabi ibrahim Ƙara wa min zuriyati.
da annabi ibrahim yace wa min zuriyati allah ya saki sa ni jagora ka sa ayana ma duk gaba ɗaya su zama jagorori idan auladi allah ka sanya ayana aiban su ma a'immatan su zama jagorori ki dina a cikin addini Ƙara la yanalu a hadiyar zalimi Allah ce in Ibrahim ni fa azzalimi zai samun alkawari irin wannan a wajena sai samun wannan kyauta a wajena in sanya azzalimi ya zama jagora ba zai ba irin wannan ba zai yi ba da ruwai jagorancin duniya ko wannan fa kilafa ce fa ake faɗa jagoranci na Allah ita ce gausiya uzuba to ni ba zan sanya to kuma har ta duniya din ma an ce kasa takan zauna da shugaba kafiri amma za ta iya zama da azzalimi zai iya zama da shugaba kafin kafin zai zama can wajen sani amma dai ya amfani kasar ya amfani yan kasar amma an zai rufe jikan kasar ya rusa gidan da ya rusa mutanen kasar har ba wani amfani ke ba wani amfani la yazal ahadiyar zalimina ni wato alƙawari na irin wannan na jagoranci al-imamatu jagoranci azzalimai za su samu wannan ba alkafir na sune kafirai Ibrahimu annabi Ibrahim ma arafa bai san annabi min zuriyati akwai daga cikin zuriyarsa kufaran kafirai ba illa sai lokacin da lamma ata hadal jawab Allah ya bashi wannan jawabi وإذ أن البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلي وإذ أن البيت كنا عند مكفن آكل كعبة أي الكعبة مكفن وأن الكعبة مثابة للناس مرجعا مقوما شيء mutane. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya san komawa zuwa Ka'aba a zuciyarmu ko yaya mutum ya je haji ya sha wahala amma da wani lokacin hajjin ya za ga yana kuka ya tuna da wancan hajjin da ya yi komai wahala da ya sha yanda zaka je umra kuma ka sha wahala ka sha wahala ka wata umra ta zo kuma sai ka ji kana abu wani alhaji ne ya biya wa mahaifiyarsa tsohuwa ta tuku to kuma alhaji ya samu kuɗi da shi kenan sai ya biya wa mahaifiyarsa haji sai kenan ya biya mata haji ta je ta sha wahala mala tun tafiya iya gol kwana iya gol kaɗan ta zo ta mutu daga sai ka tsada ba tunan nan annan gajiya ya da ni shi sa yake so ya kashe ni ya kawo ni wannan waje wannan an gajiya ya da ni shi sa yake so ya kashe ni shi kenan aka gama aikin hajji aka goma ko aka dawo Nijeriya an san su da sunan su da komai amma dan girmamawa shi kenan aka dawo Nijeriya kuma kuma ta dawo da fushi ai so ya kashe ni dan nan shi kenan ana nan ana nan sai shekara ta zagayo hajji ta taho shi kenan ta ji dai shiru ta ji dai shiru sai ran ta ce mata wani niyya na ji shiru ne baba kamar ya ba na ji an ce an kusa tashi ba ne na hajji ce tsare kuwa ai ni ma nan tafi na biya da ni da ni fa ce baba kira kika ce so na kiran kashe kika ce za ki tsine mu wace zan yadda ki tsine mu ai ce sai to wallahi yanzu in baka biya mun ba da zan tsine ma ai yanzu ne in baka biya mun ba to haka Allah ya sa ka Allah ya yi gaskiya Allah ya sanya san hajji ga kowa da kowa san ka'aba din nan yanzu za mu je a yi tawafi a yi komai a zubar da kuɗi a shawa ma'ana a zubar da dukiya a shawa hana a yi komai amma kafin wani lokaci kuma shi kenan sai ka ga kuma mutum yana so a dawo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to in da kawai da sai mu karasa To, muka sanya wato wannan ɗaki na Ka'aba, muka sanya albaita, masabatan linnasi, ai marji amma koma ce ga mutane, ya tubu na ilai da suke kwakkomowa zuwa gare shi, ai ya tarar da duna suke kwakkomowa ilai zuwa gare shi, min kulli janibin ta ko'ina. Wa amnan kuma mu muka sa Ka'aba ya zama ma'amanan wajen aminci ne lahun ga mutane minan zulmi na daga zalunci walgarati wanda yake cikin za a zalunce shi ba walgarati ba za a kama hari ba alwaki ati mai afkuwa fi gairi a cikin waninsa kanan rajulu za ga mutum yalka zai haɗu da katila abiyi wanda ya kashe babansa a wajen haji fiye a cikinsa falaye hijihu amma ba zai motsa zuciyarsa ba ba zai gaya ba ma wani abu ba sai dai a ce sai dai a haɗu wani lokaci ba na haji ba. Wata ka zo? Wata ka zo? ku riƙa ayyuhan nasu ya ko mutane min maqami ibrahima daga muqamin nan na annabi ibrahim huwa alhajaru shine dutse allazi kama alaihi da annabi ibrahim ya tsaya akan sa inda bina'il ka'abati a lokacin gina ka'aba ku riƙi musallan wajen ibada makana salatin ku dinga yin sallah kusa da wannan inda annabi ibrahim ya tsaya bi an tusallu shine ku yi sallah kalfal maqami bayan maqami raka'atai tawafi raka'o'in tawafi in kun yi tawafi bakwai to ku zo mu kama Ibrahim din nan kuma ku sallah raka'a biyu wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an tahira baitiya lit-ta'ifina wal akifina wa ruk'i sujud wa ahidna wato mun yi horo ila ibrahima yazo annabi ibrahima wa isma'ila da annabi isma'ila amarna huma mun hore su an bi an tahira baitiya ku tsarkake ɗakin nan nawa minal ausani daga gumaka للطائفين كذلك شيء يزما كركشي للطائفين كما في الأواتي والآكفين كما في زما أو جل سنا عبادة المقيمين بما زما أتكنسا والركعي كما في الركوع والسجود كما في السجدة أو جل جمع راكعين تاري نين مي الركوع وساجد misali ne na mai da ai al-musalli na masu yin sallah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا من وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر duk mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa taka zo min maqami Ibrahim musalli ku mutane ku zo maqami Ibrahim ku dinga yin sallah a wajen ku zo maqami Ibrahim ku dinga yin sallah a wajen maqami Ibrahim din nan ba ba wai annabi Ibrahim din ne a wajen ba ba wai kabarin annabi Ibrahim din ne a wajen ba inda annabi Ibrahim ya taka ne kabarsa ta lotsa kai hoto ya ɗauke shi ne hayyau a wajen amma Allah ya girmama wajen ya ce mana shari'a ne ma mu dinga zuwa muna yin sallah a wajen shari'a ne inda annabi Ibrahim ne hawa mun duk mun lalleka wajen nan kuma muna nan da hotunan wajen nan duk mun lalleka muna da shi a karanta muna da shi a a hoto inda annabi Ibrahim ya taka ne saboda mu'jiza annabawa annabawan suka taka dutse sai ya zama gumba sai kafa su ta lotsa a ciki sai ya kafa su ta fito amma in suka taka rerakin da kuma kowa in ya taka kawai sake hoto ba za komai ba ko wai wannan dutse da annabi Ibrahim ya taka sai ya lotsa sai kama zuwa annabi Ibrahim suka fito Allah ya girmama wajen ya ce mu dinga tsaya muna sallah a wajen wa take mu maqamin Ibrahim mu salle ko riki maqamin Ibrahim sai kun kuma tsawa shi da ɗaki na ba ku su wajen maqamin Ibrahim ki sallah a wajen ba fa annabi Ibrahim din ne a wajen ba ba ba kamar annabi Ibrahim din ne a wajen ba inda ya taka ya ajiye ni yanzu annabi Ibrahim ya taka waje ya aka kabarsa kawai hoton wajen ya ci wannan dala ila inda annabi Muhammadu kuma ya taka sallallahu alaihi wasallam ila kuma inda annabi Muhammad ya taka to ai zuwa da karatuka da ba su cikin addini kar da inda Allah yake girmama inda annabi Ibrahim ya taka amma sallah muke zuwa mu yi a wajen kuma ba wanda ya taba cewa wai yake ake Ibrahim muka bautawa sai dai abubuwan annabi Ibrahim annabi Muhammad da duk an rushe abubuwan annabi Ibrahim wai ta zo ai shirka duk wani abubuwa na annabi har akwai dutsen da annabi Muhammad ya jingina ranar Uhudu a dutsen Uhudu na kiya aka sa aka fasa wajen wai musulmi suna zuwa suna shirka akwai yan akusa raƙon annabi ne ya tsuguna a wajen da sandarsa da komai yana nan bayan bakiya na kiya aka sa aka wargaza wajen na kiya aka sa aka wargaza wajen wa'in nan wai wai wai wai ana yi wai kariya wai kan mu zo mu shirka mu da yanzu shi ke na mura ba mu da hankali komai da sai mu shirka komai da sai mu shirka dan dai in annabi malam kuma ka ce maki annabi dai wanda bai san abu ne ya ce to ka ji irin abu yanzu dai inda annabi Ibrahim ya taka kafarsa ne wa tashigu min maqami Ibrahim musalle inda annabi Ibrahim ya taka kafarsa sai hoto kawai ya dauke Allah ya ce a dinga tsaya a wajen ana sallah a dinga gana da ni a wajen wa zai ce bauta Ibrahim ake ha to duk inda annabi ya haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban su duk an rawaito annabi in ya taka dutse shi ba haka ba sai amma duk an lalata su wai za a yi shirka wai za a yi shirka Allah Allah ya sauke Allah ya sauke malam to wata da zuwa makam Ibrahim shi shi ganan wato Ibrahim wannan waje wato ya wuso ne inda wato ya taka ko ku ji ko barkake ɗakin nan nawa da masu yin tsawafi da masu zama kuma suna tafakkurai a wajen da masu yin kuma yawan ruku'u da masu yin yawan sujada zan gura ake yin mai yawan wato ruku'u yawan tari ne na ruku'u wasabin da mai sujada ai almusalli na masu sallah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدنا منا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر wa qala ibrahim ka tuna yayin da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yake yake addu'a yake cewa rabbi ubangiji ij'al hadha ka sanya hazal makana wannan bigire din nan baladan ya zama gari aminan amintacce in za ka falatu lokacin da annabi ibrahim yake wannan addu'a maka sarari ce a wannan lokacin huna anan da awa yayi addu'a wal makanu inda annabi ibrahim da ta yake wannan fakaru fako ne ba ruwa ba tsiro ba ganye haka annabi ibrahim zai samu maka ba ruwa a wajen ko ba tsirai ma wato wajin gaira zai zargi inda bai fitar muharram ko ko tsoro babu a wajen shi ne annabi ibrahim zai ke kai wajen addu'a rabbi ja'al hadha balada Allah ka sanya wannan wuri ya zama gari sali hadha saboda haka yake baladan gari wa fi surati ibrahim a cikin surar ibrahim ko sai yake rabbi ja'al hadha balada Allah ka sanya wannan garin to sannan Allah ya karbi addu'an sa har wajen ya zama gari har an tare Hajar ita ta fara zama da Isma'ilu a wajen kamar yadda zai zo to kuma daga baya jiru'u wato jiru'u suka zo suka zauna nan da nan gari ya ya taru to da annabi Ibrahim ya dawo to shi ke ne sanar da shi ya zama gari ka sanya wannan amma a cikin suratu Ibrahim kuma sai yake cewa ij'al hadzal balada ka sanya wannan gari amina amintacce da anna du'a domin addu'a fi suratu Ibrahim a suratu Ibrahim waqa'a ya aku wa makkatu qaryatu makka ta zama gari ali rasul rayi wa qad ajaba Allah da'ahu Allah ka bi addu'a annabi Ibrahim faj'alahu haraman sai sanya shi hurumi ne la yusfaku fihi dam ba a zubar da damu insani jinin dan adam a cikin sa wala yuzlamu fi ahadin ba a zalunta kowa a cikin sa wala yusadu sayduhu ba a farautan abin farautan maka wala yuktala kala'u ba a yanke ciyayin maka ma ai la yutawa ashishu ba a yanke ciyayin sa ma warzuqa lahu Allah ka arzuta iyalan da suka zauna a cikin sa ka arzuta mutanen maka mina sama za su daga yayin itatuwa duka duk ƴaƴan itatuwa kowane irin nauyi a gaishe a maka ko ba ana ake shuka shi ba wa qad fa'ala Allah ya aikata bi naqal ta'ifi Allah ya je ciro gonakin ta'ifu kasa ta'ifa gaba ɗaya Allah ya ciro ta da da ita maka aka cire maka kuma aka kai sama ta'ifa shi mana in kuka samu wato wanda ake son sa malam ba shi annabi Ibrahim da yake an gato Allah ne ya addu'a aka cire tsiyan maka aka jefa ta wata gaji aka ciro arzikin wani gari aka tada shi maka haka Allah yake malam fanakala sai aka ciro ɗa'ifu dausayin ɗa'ifa mina sham daga sham ilayhi aka kawo maka wa kana afara da maka ta kasance fako ne la zar'a babu ciyayi babu tsirarruka biyu a cikinsa wala ma a ba ruwa Allah ka arzuta wannan ƴaƴan itatuwa man amana amma wanda ya imani bin wanda daga cikin su billahi ga Allah talaba annabi Ibrahim ya nemi al-imamata shugabanci da zuriyati ga ƴaƴansa fa muni uti aka hana su muni azzalimuna aka ce an hana su dan akwai azzalimai a cikin su gina dubawa daga jagoranci fali haza saboda haka sai alazir rizka nan Ibrahim ya zata arzikin ma in yace a ba kowa da kowa za a ce a ban da zalimi sai to nan arzikin ma Allah ka ba wa kuma mu'mini ashe bai san kuma arziki za a iya ba kowa da kowa ba ala sai Allah yace man amana minhum billahi sai annabi Ibrahim yace Allah ka ba da arzikin ga wanda suke imani da Allah wal yawmil akhir da Allah ira ala sai Allah yace wa arzuku zan azurka man kafara har wanda ya kafircin ba in arziki ne zan bashi ibrahim aidan kan masu uhu zan je da shi utihi mata zan je da shi dadi kalilan kaɗan mutaka ya yi gwargwadon rayuwarsa sun ma a tsaro ta nan ba bukatar da shi alji uhu in haɗar da shi ila akirata alahira ila azabi ne zuwa azaba wuta fala ya ji da an amani tambayar samu makarkata ko maguda gare ka ba wa bital masiyu wato wajen matafiya wato ta zama wuta to ta yi muni.
Wa iz ya rako Ibrahim mulkawa'ida min albayti wa Isma'il.
Wa iz ka tuna wa iz ya rako Ibrahim mulkawa'ida lokacin da annabi Ibrahim yake daga al'usata condition din ɗakin Ka'aba wato da ɗan ɗakin Ka'aba lokacin da annabi Ibrahim yake tafi na ɗaki yake daga da ɗan ɗakin Ka'aba wal judura da wato wato katangun ɗakin Ka'aba ma'ana lokacin da annabi Ibrahim ya zo zai gina ɗaki lokacin da aka turo shi kuma ya zo ya gina ɗaki to annabi Ibrahim ya so mu haɗa fandishon kuma yana ginawa shine daɗe wal jizra da garurukan wato ɗaki min albayti na daga ɗakin nan yabnihi annabi Ibrahim yana gina shi wa Isma'il yabni ma'ahu dan shi annabi Isma'il ma yana gina ta ta shi da annabi Ibrahim din da annabi Isma'il ya koya suna cewa Bana ta tsaffalihinna.
ubangiji ka karɓa min na da gare mu gina ana wannan gini namu Allah ka karɓa mana Innaka anta sami'ul ali Allah kai ne yawan jini al'alimu masani alhamdulillah mu ma Allah ya karba mana karatun mu alhamdulillah ajiyar salatu zai to hikimomi dai na Allah ga sunan da yawa a cikin karatu hakurkurtarwa da wa'azi da wa'ayi da iya zaman duniyan ma da iya wa'ayi duk gashi nan da Qur'ani yana koya mana Hadi dai Ibrahim Abu abu wajen talatin aka jabaje shi da shi amma biya suka Allah kuma ya haƙuri kuma wannan haƙuri da ya samu wannan falala ga to tun mutum ya ga ɗan ya ce ya haƙuri to san kuma za ka yaye da na abubuwa za ka yaye da ma'aji lamarin Allah imama wato limanci ko kalifanci shine ko gausiya ko duk abin da ma mutane su gaya masa da Allah ya kiyama ya ce to ya na aka ce Allah yana lo hajjar da wannan dai azalimai ba sa samu da ya zaci to kuma wajen arzikin ma kuma sai ladabi ne ce bandar azalimai Allah ya ce to kuma arziki ne wannan zan ba kowa da kowa ma wannan to daga dai mutum zai koyi kuma ladabi wajen Allah sai ga ba wa'in suna ta shaɗanci kamar sun fi ƙarfin Allah ko ba su suke ta samun wani abu duk ba haka bane ba su ƙarfin Allah ba wai abun wulaƙantacce ne a wajen Allah da haka ya bar amma akwai abu mai tsada imani Allah ya lura su ba Allah kowa da kowa ya ba ba amma abin da mu shi muke gani mai girma mu ga dai mutum ya ci ya sha ya sha Allah ya bamu amma kuma wannan ba shi ne mai girma wajen Allah ba وانا ربك الحمد لله رب العالمين وما الحمد صلوا على النبي